آمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوتامي البركة وترمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1433 wanda ya zo as 2012 za mu tashi suratun najami wanda kuma tana da ayoyi guda 60 da biyu sannan wannan sura tana da mai da hankali sannan wannan sura tana da adadin kalmomi 360 adadin hurufanta 1450 sannan kamar da ya zo a cikin at-tafsirul munir fil aqidati wash shari'ati wal manhaj yace mawdu'u hadhihi sura abinda wannan sura take karantawa ko take koyarwa ko take nusantarwa ko take jan hankali kasa'ir mawdu'ati suwar almakiya kamar yadda saurorin makka suke ne alma'aniya bi usulil aqida wanda tafi mai da hankali akan tushen aqida al-ilahiyya at-tauhid war risala wal ba's wa huwa isbatu risala tabbatar da manzanci wa sidqur rasul da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fi talaqqi quran yadda ya karɓo alƙur'ani bil wahayi anillah wanda ya karɓo wahayi daga Allah wa tauhid wal kalamu alal asnam sannan tana bayani wajen tona asirin gumaka wa bayani adamu jadwaha da kuma cewa gunki aikin banza ne wa tahaddusu an qudratillah sannan wannan sura tana bayani akan ikon Allah wa anil ba'th wan nushur kuma da tashin alkiyama da tara mutane da yi musu hisabi da hawa siradi da kuma wucewa aljanna ko wuta na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله سبحانه وتعالى يتي والنجم الله يا رنس إذا تورارو Allah ya rantse da tauraro, tauraro ya zo a cikin Alƙur'ani a gurare hudu da sigan mufrad, sannan ya zo da sigar jam'i a gurare tara. Allah ta'ala ce wassama'i wa tariq wa ma adraka ma tariqu an-najmu as-saqib an-najmu as-saqib tauraro mai ruruwan haske can Allah ta'ala ce wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna da alamomi waɗanda ake gane tafiya da dawowa da su wa bin najmi hum yahtaduna a cikin teku kuma ba a gane gabai ko yamma kudu ko arewa sai an yi amfani da tauraro sannan sai inda Allah ta'ala ki cewa wan najmu wash shajaru yasjudan an najmu anan yana nufin duk bishiyar da ba ta da take yaɗo a ƙasa wacce ba ta da sangalali wacce take yaɗo a ƙasa ita ake kira an najmu anan to sai nan gurin da Allah ta'ala ya ce wan najmi an kawo shi mufrad ba a ce wan nujumi ba wa izan nujumun kadarat fala uqsimu bima waqi'in nujum an nujum anan an sa al idan al dinnan listigraqil jins ne to Allah ya rantse da dukkan wani tauraro da ke sama gabaki ɗayansa idan al din tana nufin ta shafi shigar da dukkan wa'ana kullun najami al din sai zama da ma'anan kullu wa kullun najami Allah ya rantse da dukkan taurari idan kuma ba alɗinnin tana nufin wato istigra'i jinsu bane kamar al'ahad ne wani tauraro ne da aka sani wanda su larabawa suka san shi shine Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da shi to anan ma dai abinda ake nufi kenan to kamar da muka faɗa in za a yi rantsuwa ana buƙatan tushen abubuwa guda biyar a samu mai yin rantsuwa a nan shine Allah shine al-muqsim a samu al-muqsamu bihi abinda za a rantse da shi shine tauraro al-muqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwa a kansa shine jawabul qasami ma dalla sahibukum wa ma gawa al-muqsamu lahu wanda ake rantsewar shine mai ji mai sauraron alqur'ani wanda iyadda da wanda bai yadda ba duk Allah ya rantse musu zai kore wani abu ko zai tabbatar da wani abu sai adatul qasmi shine wannan wawul qasmi mabniin alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab fa Allah ta'ala ya ce wan najmi iza hawa Allah ya rantse da tauraro idan ya karkata zai rikito to wani tauraro ake nufi an yi maganganu guda biyar na farko sun ce shine surayya tauraron surayya mai hasken nan sosai shine wanda Allah yake rantsuwa da shi anan in ji malam aufiyu ya ruwaito daga abdullahi dan abbas haka malam ibnu abi najih ya ruwaito daga mujahid malam ibnu qutayba yace larabawa suna kiran tauraro surayya wa hiya sittata anjumin wasu taurari ne guda shida wani kuma yace sab'atun su bakwai ne fa sittatun zahiratun wa wahidun khafiyun yumtahanu bihin yamtahinu bihin nasu absarahum taurari ne guda shida guda bakwai shida a fili ɗaya kuma ana gwada ƙwarin idan mutum da shi magana ta biyu suka ce abinda ake nufi wan najamu sune ar-rujum minan nujum taurarun da Allah ya tanada wanda yake cewa waja'alnaha rujuman lishayatin irin tauraron da Allah ya tanada domin jifan masu wato sha'awar ko aljanu ko shaidanu da suke sha'awar su je sama domin su jiwo abin da ake tattaunawa to su ake nufi da wannan tauraron da yake jifan su yani ma yurma bihi ash-shayatin abin da ake jifan shaidanu da shi malam ikramatu roto daga abdullahi dan abbas na uku wasu ce alkur'ani ake nufi wan najamu anan yana nufin alkur'ani saboda nazala nujuman mutafarriqa saboda an dinga saukar da shi kadan kadan kadan kadan laraba kuma suna kiran duk abin da ke zuwa kadan kadan munajjaman abin da aka mai da shi kadan kadan ake saukar da shi har zuwa wani lokaci inji malam ata'u daga abdullahi dan abbas haka nan a'amash ya ruwaito daga malam mujahid malam mujahid ya ce wa kana yanzilu nujuman salasa ayatin wa arba'a ayatin qur'ani yana sauka kadan kadan saboda koyawa mutane darasi a dinga bin komai kadan kadan a hankali a hankali na hudu nujumus sama'i kulluha wannan wan najmi ya hada dukkan taurarin da suke sama gabaki daya a ruwaito wannan ma daga malam mujahid na biyar suka ce an najamu yana nufin az-zuhratu wata tauraruwa ce mai haske ita ma a sama ita ce malam suddi ya ce an rantse da ita to me yasa aka rantse da tauraro sai mun ji jawabul kasama din za mu gane hikimar da ta sa Allah ya zabo tauraro a nan ya rantse da shi sai Allah ta'ala ce iza hawa idan ya karkato to waɗanda suka ce annajamu yana nufin surayya idan za a fassara hawa din yana nufin iza gaba ai wan najamu iza gaba idan surayya ake nufi da tauraron to hawa din sai a fassara shi da buyansa ya buya ba a ganin sa kamar da rana ba a ganin sa to wannan shine ma'anan wannan waɗanda kuma suka ce annajamu yana nufin wato taurarin da ake jifan shaidanu da su to hawa din sai mu ce huwiyuha fi ramyi shayatin lokacin da aka karkato da tauraron za a jefi shaidan to shine Allah ya rantse da daidai lokacin rantsuwar kenan tauraron ma ba da shi aka rantse ba sai izahawa sai lokacin da aka karkata shi za a cilla shi za a jefa shi kan shaidanu ya kona su shine ma'anan wan najm izahawa idan ya karkato zai fado kan shaidanu a waɗanda suke wannan wanda kuma suka ce annajmu yana nufin qur'ani to izahawa din sai a fassara shi da lokacin da ya karkato zai sako daga sama ma'ana lokacin da ake sakko alkur'ani da sama shine ake rantsuwa da shi lokacin da ya sauka a tsawon shekara 23 ana saukar da shi wanda kuma yake nufin cewa nujumus sama'i kullu hashi ake nufi da wan najmi to sai ya ce huyuha iza anta giba idan rana ta fito aka daina ganinta to Allah ya rantse da ita tunda ita tana nan hasken rana ne ya kau da idanmu ko ya cike idanmu ko ya haske duniya ya zama in mun daga kai ba ma gano ta amma tana nan a inda take tana nan tana ninkaya wa kullum fi falakin yasbahuna ko kuma yana nufin an tanta shirya yawmal qiyama Allah ya rantse da ita lokacin da za ta tarwatse ranar alkiyama wai zan nujumun kadarat in kadarat lokacin da ka tarwatse ta wato ka kowa ya kama gabansa Allah ya tashi duniya kenan gabaki daya to wannan shine ma'anan wannan rantsuwa to sai jawabinta Allah ta'ala ce ma dalla sahibukum wa ma gawa sahibukum shine abokinku me yasa aka kirawo annabi sallallahu alaihi wa sallama abokinsu abokinku bai bata ba abokinku bai halaka ba haka Allah ya bada amsa jawabul kasami abokinku bai halaka ba abokinku bai zama wato tababbe ba me ake nufi da wannan ma dalla sahibukum me yasa Allah ta'ala ya kullanta alaka ta abota tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Qurayshawa dama an ce abota iri biyar ce akwai abota ta haihuwa duk wanda aka haife ku da shi uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwar ka ɗaya zama abokin ka na haihuwa sannan akwai aboki na gida ko na gari wannan garin ku ɗaya da shi ko unguwar ku ɗaya ko lokal gamman ku ɗaya ya zama abokin ka na wannan garin sannan na uku akwai abotaka ta ƙabila ƙabila ta haɗa ku da mutum kai ba haushe shi ba haushe ko shi ba fulatani kai ba fulatani ko shi bai rabe kai bai rabe ko shi ibo kai ibo ko shi bare babar bare kai babar bare kaga abota ta kabila ta hada ku sannan na hudu akwai kabila akwai abota ta ƙasa ɗaya a ce shi ɗan Najeriya ne kai ɗan Najeriya ne ko da kuwa garinku daban ku daban yankinku daban amma shatin ƙasa ya haɗa ku duk sunanku 'yan Najeriya to shine na biyar na hudu na biyar addini ya haɗa ku da shi kuma addini ba shi da boda ta gida ba shi da boda ta unguwa ba shi da boda ta local government ba shi da boda ta jiha ba shi da boda ta ƙabilanci ba shi da boda ta ƙasa ba shi da boda ma ta duniya Zaka duk mai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ko ina yake a duniya abokinka ne ɗan uwanka ne. saboda abubuwa guda shida sun haɗa ku ka yadda Allah ɗaya ne shi ma ya yadda Allah ɗaya ne wannan ya haɗa ku na biyu ka yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne shi ma ya yadda da wannan to wannan ya haɗa ku na uku ka yadda alƙur'anin nan maganar Allah ne kuma guda ɗaya ne kwafi ɗaya ne shi ma ya yadda ƙur'ani maganar Allah ne kuma kwafi ƙwaya ɗaya ne in ka je india ka je china ka je saudiya ka zo afirka ka je asia duk inda ka ga musulmi da qur'ani to kwafi ɗaya ne iri ɗaya ne sannan na hudu alƙibla ta haɗa ku duk inda yake a duniya in zai sallah fa walli waje haka shataral masjidil haram don haka alƙibla ta haɗa ku sannan na biyar abin nan ya haɗa ku a watan azumi ya haɗa ku yanzu duk inda ka shiga a duniya inda akwai musulmi to yana azumi a wannan watan kaga wannan ya haɗa ku sannan aikin haji shi yake haɗa ma musulmin duniya gaba ɗaya kaga duk duniya ta zo aikin haji ka ɗaga kai kaga kusan ƙasashen nan ɗari biyu da hamsin da suke duniya duk sun ɗaga tuta a makka sun zo gari ɗaya lokaci ɗaya rana ɗaya suna sanye da tufafi iri ɗaya suna kewaye ɗaki ɗaya suna kiran allah ɗaya akan addini ɗaya da manzo ɗaya da littafi ɗaya da alƙibla ɗaya da kalma ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullah to saboda haka wannan shine addini shi yasa yafi komai to ƴan uwantakar anan ta quraisha da annabi ta abotar ƙwaya ɗaya aka cire wanda basu ba addinin sa ba a cikin su to abu hudu ya hada su maka ta hada su larabci ya hada su yanki ɗaya ya hada su sannan kuma kabila ɗaya ta hada su to me yasa za su ce man mahaukaci shi sa Allah ce ma dalla sahibuku abokinku bai bata ba akan daidai yake Allah ya korewa annabi duk wani dangi duk wani nau'i duk wani kala duk wani kama komai kankantar bata Allah ya kore shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma gawa algawi halakakke bai halaka ba bai bata ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma dalla sahibukum wa ma gawa sai Allah ta'ala ce wa ma yantiqu anil hawa kuma baya furici abinda ya furta to baya furuci anil hawa ga san zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa hudu suke fita daga bakinsa abubuwan da suke fita daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama an kasa su kashi hudu kashi na farko alqur'anul karimu wanda Allah ta'ala ya ce fa iza qara'anahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana daka alqur'ani annabi ke karantar da shi saboda haka annabi yana karantar da alqur'ani alqur'ani ko ba son zuciyar wani bane القرآن هو كلام الله المنزل على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحب من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس نبي أبند النبي يكي فرتاشين الأحاديث القدسية الأحاديث القدسية abinda annabi yake furtawa na wani sako na musamman wanda ba alkur'ani ba ne amma Allah ya ce wa annabi ya isar bambancin ƙur'ani da al'ahadisul qudusiyya a wajen ruwaya ne zai ce ƙalallahu ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla alfarku bainahu wa bainal qur'an أن القرآن مؤجز بلفظه متعبد بتلاوته ويشترط في ثبوته التواتر haka hadisi kudisi shi ma magana ce ta Allah amma darajarsa ba ta kai ta alkur'ani ba na uku shine al-ahadisun nabawiyya shi yasa ake kiransa al-ahadisul qudusiyya al-ahadisul rabbaniyya al-ahadisul ilahiyya sai al-ahadisun nabawiyya abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa waɗanda suke maganganu ne nasa waɗanda Allah ya kimsa masa ma'anarsa yake isar da su su ne al'ahadis annabawiya wata rana wani sahabi ana kiransa abdullahi bin amr bin al'as sai ya zama yana da ɗan littafinsa yana zama gaban annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata kalma da ya ji annabi ya faɗa sai ya rubuta ko yana murmushi ko yana dariya ko yana cikin fushi ko ya yarda ko hira yake ko me yana rubutawa sai wasu habbai suka ce masa ka daina rubuta duk abin da ka ji annabi ya faɗa har sai ka tuntuɓe shi ko zai ce maka akwai abin da ya kamata a rubuta akwai abin da bai kamata a rubuta ba da ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ma yakhruju fihi illa alhaq Ice ka rubuta duk abin da ka ji na faɗa na rantse maka da Allah wanda rayuwata take hannunsa babu abin da yake fita daga bakina sai gaskiya kashi na hudu sune al-ijtihadatin nabawiyya to menene farko bainal ahadisin nabawiyya wal ijtihadat an-nabawiyya akwai abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ijtihadi waɗanda wasu Allah subhanahu wataala ya ce masa ya bar wannan ya koma kan kaza wasu kuma a tabbatar masa shi yasa zaka ga Allah yake cewa afallahu anka lima azinta lahum kenan annabi ya musu izini ne da ijtihadin sa saboda haka Allah ya ce afallahu anka ku duba girmamawa tsakanin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama sai da aka ce afallahu anka an yafe maka lima azinta lahum me yasa ka ba su izini an ce da an fara cewa dan me ka ba su izini da wata kila zuciyarsa sai ta bindiga maza aka ce afallahu anka to wannan su ake kira al-ijtihadat annabawiyya saboda haka kenan duk abin da muka ji annabi ya faɗa ko ya aikata gaskiya ne wannan abin daidai ne kuma ya kamata a yi aiki da shi abu manzan Allah a samu tsira duniya da lahira shi sa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa saboda asalin halaka duka ya gini ne akan hawa bin san zuciya to menene hawa Allah ta'ala ya ce wala tattabi'ul hawa kada ka bi san rai san rai kai abin da ranka yake so ko abin da ran wani yake so ka gaya masa dan ya ji daɗi shi yasa suka ce alhawa mailun nafsi ila shahawati abinda ake kira hawa zuciya ta karkata zuwa ga san jin daɗi da biyan bukata ta kuskure shi sa Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya riki ubangi abun bautarsa shine san ransa ba abin da ransa yake so shi yake yi to shine abun bautarsa wala tattabi'il hawa Allah ce kakka bi san rai wattaba hawahu wa kana amruhu furta ya bi san ransa Allah ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum inda zaka bi san ransu wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kakka bi san ran waɗanda ba su sani ba qul la attabi'u ahwa'akum kace ba zan bi san ranku ba qad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadina wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ذاك جسن زوجيا duk inda kaga san zuciya alqur'ani zargi ne babu inda Allah ya yabi san rai babu inda Allah ya yabi san zuciya duk inda abin san zuciya yake abin turne shi yasa malam shadibi yake cewa sumiyal hawa hawan an kira san zuciya san zuciya li'annahu yahawi bi sahibihi ila nari saboda yana rikita mai bin sa zuwa wuta Malam ibn Abbas yake cewa ma zakara Allahu al-hawa fi kitabihi illa zammahu duk inda ka karanta hawa a cikin alqur'ani to an zargi mai san rai hatta ta kuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi to da haka mu kiyaye hawa shine wa wani malam yake cewa innal hawana huwa al-hawa qul li basmuhu fa iza hawaita faqad laqita hawana ice innal hawana wulaƙantuwa da ƙasƙantuwa da tozartuwa huwal hawa dama da hawanu da hawa kawai nunin aka ƙara hawa hawanu hawanu ƙasƙanci hawa san zuciya to in ka ƙara nunin ya koma hawanu ya zama san ya zama ƙasƙanci ice qullibasmuhu aka juya sunan fa iza hawaita in ka bi abin da ranka yake so faqad laqita hawana ka gamu da wulakanci suka ce nunul hawani minal hawa masruqatun ita nunin nan ta hawanu sace ta aka daga jikin hawa sai koma hawa da ka ƙara nunin sai koma me hawanu da ka sace nunin sai koma hawa kenan da hawa da hawanu dangin su ɗaya man hawa wanda ya bi son zuciyarsa faƙada hawana ya zama wulakantacce to zartacce fa iza hawaita faqad laqita hawana ice wa minal bala'i walil bala'i alamatu yana daga cikin bala'i kowane bala'i kuma yana da alama Allah yura laka an hawa ka nuzu'u a ganka ka ki barin san ranka ka ki barin san zuciyarka to ka halaka saboda haka kun ga kenan ma'anan wannan aya shine annabi baya furta abu dan shi kan kansa ko dan ya kare wani ko dan ya bi wani a'a wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima to shine abin da Allah ta'ala ya faɗa in huwa illa wahayin yuha Allah ya ce ba komai annabi ya zo da shi ba face wahayi ne da ake masa wahayi duk abin da kaga annabi ya faɗa wahayi ne shi yasa malamai suka ce hatta a hadisin nabawiya wahayi ce da haka alqur'ani wahayun ne lafazuhu wa ma'anahu al ahadisul qudsiya lafazuhu min Allah wa ma'anahu min Allah qur'ani shi ma lafazuhu min Allah wa ma'anahu min Allah suku al-ahadisin nabawiyya lafazuhu minan nabi wa ma'anahu min Allah saboda haka duk abin da kaga annabi ya kawo ya tabbata ya faɗa ko ya aikata wannan abin wahayi ne abin shi za a samu tsira duniya da lahira na'am
allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allamahu shadidul kuwa, wanda ya sanar da shi, ya karantar da shi, ya ilimantar da shi, ya kawo masa alƙur'anin nan shine shadidul kuwa. Mala'ika Jibril mai tsananin ƙarfi, mai tsananin ƙarfi, ya fi ƙarfin wato, wa- zuwa fa ya ƙara a wani gari da aka mutu. An ce ƙarya annabi Nuhu gaba ɗaya ɗan yatsa ɗaya ɗauke ta ya juya ta, gaba ɗaya ya juya ga- faj'alna safilaha aliha safilaha akai sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama ra'asan ala aqibin upside down haka aka bai da garin to wanda ya wannan ai kaga shadidul kuwa saboda haka malaika jibril mai tsananin karfin nan kuma mai dimbin ilimin nan shine ya sanar da manzon Allah ko ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani wa huwa jibril alaihi salam allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Mala ibn Qutayba yace aslu haza min quwal habli karfin igiya shine shadidul quwa irin an tamce ta din nan an an an menene ake kiranta an tufka ta tufkakkiya tufka wato ta yi kwari sokensa ta haɗu kenan wa hiya taqatuhu Ƙa- guda ɗaya sai a ce quwa sai a ce shadidul quwa mai tsananin ƙarfi zumirratin ma'abocin kamala da cika zu quwwatin wa asalu mirra alfatlu asalin mirra yana nufin fatulu abinda aka tifte shi irin masu kwanjin nan ɗaurarren kwanji ɗin nan sadauki irin mai tsananin ƙarfin nan shine ma'anan zu mirra wato ma'abocin kyan gani da kyan sufa da kuma tsananin ƙarfi shine mala'ika jibrilu fastawa wanda ya cika jibrilu cikakke ne Allah ya bashi cika ta ko'ina dama istawa yana ɗaukan ma'anoni guda hudu a cikin alkur'ani idan ya zo babu komai a gabansa fastawa haka to ma'anarsa kamula sai a ce ya cika famfam ɗari bisa ɗari kamar kana ɗura ruwa a kofi ya cika kagan kana zuba sai dai me sai dai dinga zubewa to haka nan ya cika kenan ba shi da tawaya ta ko'ina Allah ya ba shi cika ya ba shi kamala to shine ma'anar fastawa idan kuma ya zo da ala a gabansa yana nufin irtafa'a wa ala ya ce fa izastawaitum alaihi idan kuka daidaita a kansa lokacin da mutum hawa kan abin hawa to saboda haka ma'anansa kenan ya zo da ala in ya zo kuma da ila ma'anansa yana nufin sa'ida wa qasada summastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat idan kuma ya zo da waw a gabansa wawul ma'iyya yana nufin kuma tasawa kenan kama a ce istawal ma'u wal kashaba ai ma'al kashabi so da haka anan tasawa wani abubuwan sun yi daidai kenan su biyu kuma kenan ma'anarsa hudu ma'anarsa kamula idan babu komai a gabansa idan ila ta zo a gabansa yana nufin sa'ida wa me warta abin nan idan ala ta zo a gabansa irtafa'a idan wawun ta zo a gabansa tasawa shine anan falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma shine Allah ta'ala ya ce wato malaika jibril ya cika da karfin da Allah ya bashi wa huwa bil ufuqil a'la kuma yana nan a sashennin nan madaukaki jibril yana sama daga sama yake sakowa yake zuwa ƙasa duk zirga-zirgan nan daga sama yake shi samawi ne mu ne ardi so da haka Allah ya hada alaka tsakanin sama da ƙasa kullum ana ta kawo wahayi daga sama ƙasa a ɗauki aiki a kai a ɗauko littafi a kawo a ɗauki aiki a kai mala'ika jibril kullum zirga-zirga yake tsakanin sama da ƙasa ya karɓo mana saƙo ya kawo mana ya ɗauki aikin mu ya kai ilaihi yas'adul kalimu tayyib akwai mala'ikun da suke tattara masu canjin aiki da asuba waɗannan su zo su tattara aikin dare su yi sama da shi su kuma masu na rana su karɓa su ma in sun gama waɗannan su zo su karɓa saboda Allah ya nuna mana yadda ake tsari kuma rayuwarmu ta zamo da tsari komai ka tsara shi kafi cin moriyarsa ba dan Allah ta'ala ba zai iya a gama nan take ba kun ji dai mala'ika jibril an ce mai tsananin ƙarfi ne zumin ratin fastawa duk waɗannan sufofi da aka bashi yana nufin duk aikin da aka sa shi zai gama shi nan take ba za a fi samu tawaya a aikin ba ba a samu a tawaya daga mai sa aikin ba ba za a samu tawaya a aikin da aka sa shi ba amma sai aka yi tsari aka ce a zo da shi kaɗan kaɗan saboda mutum ya tsara rayuwarsa ya dinga bi da ita kaɗan kaɗan kuma ya mata tsarin da shi ma zai ci moriyarta in kuka kula mafi yawanmu ba ma cin moriyar rayuwar mu yadda ya kamata yanzu muna da awa 720 gaba ɗaya watan ramadana dawa ay- awa 720 gaba ɗaya watan awa 720 ƙur'ani ka bashi is awa 30 shi kadai ka bashi awa 30 awa 30 kwana ɗaya kenan fa da kwatar kwana idan ka ba ƙur'ani awa 30 a watan ramadana to ka bashi kwana ɗaya da ɗaya bisa hudu na kwana domin kullum awa 24 ne 24 sau 30 shi zai baka 720 to idan ka ba ƙur'ani kullum yana da awa ɗaya kullum ƙur'ani yana da awa ɗaya to ka ba shi awa 30 to idan ka ba ƙur'ani awa 30 a ramadana za ka sauke shi sau uku awa 30 domin abinda aka yi da duk awa ɗaya in kana da, da to sauka nawa kenan yawa biyu ka yi sauka biyu ka gani idan ka matsa za ka yi kuma izu biyar a awa ɗaya ka yi sauka nawa kenan biyu da rabi ko in za ka yi in za ka yi awa in za ka yi shida misali ka- to sai a ce misali to ka ba qur'ani in kai haka fa kwana ɗaya kawai ka bashi a ramadan idan ka ba qur'ani awa ɗaya kuma ba kowa ne yake ba qur'ani awa ɗaya ba ba kowa ne yake ba ƙur'ani awa ɗaya kullum ba to a cikin awa 720 idan ka ɗauke awa 30 da ka ba ƙur'ani saurana 690 sallar tahajjudi tarawihi ana awa ɗaya? ana awa ɗaya ko? to a baka awa 30 wanda yace ba ko da yaushe ba ba ko ina ba akwai wanda ake fijo akwai liman da rashin na sunansa malam fijo saboda haka a minti biyar ma an gama kawai sallama aka dinga ji da aya daya to kagan ana ba da awa ɗaya shi ma awa talatin a kullum kana da ranar awa ashirin kenan da biyu idan ƙur'ani ya samu awa ɗaya tahajjudi sallah ta samu awa ɗaya sauran awa ashirin da bibi kullum tun ka zo kan lissafa kan lissafa kan lissafa sai ka ga cewa wato ba ƙaramar asara muke ba wajen moran ramadana aikin da muke awannin da muke kashewa wajen aikin alheri a cikinsa za ka ga kaɗan ne so da haka akwai wanda ya zauna ya yi lissafi da za kai kaza a kaza da za kai kaza a kaza kai kaza a kaza kai kaza a kaza da ka samu kaza da ka samu kaza misali kana da awa 24 kana da minti 1440 kana da kwana 30 kana da yawan minti a wata minti 43200 gaba ɗaya ramadan ɗin ramadan gaba ɗayansa minti 40 ne da 3200 kana da yawan awanni 720 a kullum kana da sakan 80 sakan 86400 gaba ɗaya tsawon watan yana da sakan miliyan biyu sakan miliyan biyu da dubu ɗari biyar da casa'in da biyu gaba ɗaya wata to kaga sakan za ka iya la ilaha illallah a sakan biyu la ilaha illallah ket ket shikenan. kuma wannan la ilaha illallah ta sakan biyu sai ta dawamar da kai aljanna dindindin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna so da ka yadda za a sarrafa lokacin a rarraba shi a karkasa shi a fiffiga shi kowa a bashi nasa sai kaga abu da an tabarbarantar da su ana ta hira ana ta shirme to shi yasa wato komai yana da tsari kun ga Allah ya ce jibril yana da tsananin karfi to amma ba komai kuma ake sa karfin ba akwai abin da ake sa hikima akwai abin da ake sa azanci akwai abin da ake sa kaza summa dana sannan Allah ta'ala ya ce summa dana sannan ya kusanta fata dalla ya zuro fakana ya kasance ƙaba ƙausaini kamar wato abin da ke tsakanin hancin baka da baka au adana ko mafi kusa ya matso kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dab da shi da manzan Allah sai ka ɗauka kamar tsarkiyar baka da kuma hancin bakar da ake ja in an sa kibiya haka suka zo dab da annabi da mala'ika jibrilu an ce da yayyo shawagi daga sama yana da fukafukai ɗari shida da ya zo dab da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinga sakkowa a hankali a hankali a hankali manzo Allah ya ganshi da fikafiki 600 ya cika fadin duniya gaba daya amma sai sakko sakko ya zo dab da annabi sallallahu alaihi wasallam fa auha yayi wahayi ko ya aiko kawo sako ila abdihi zuwa ga bawan Allah ha'un din tana komawa kan Allah ma auha abin da ya wahayi gare shi wanda aka aiko shi ma kadhabal fuadu zuciya bata ƙaryata ma ra'a abin da ya gani da idansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani da idansa na mala'ika jibrilu to zuciya bata ƙaryata wannan ba abin da ake so duk sanda zaka kalli abu a samu muwafaka tsakanin zuciyarka da idanka akwai abin da idanka zai gani zuciyarka bata yadda haka bane yanzu in ka je kan bakin teku ka kalli ruwa ka kalli sama can za ka tara sun haɗe wannan shine abin da idanka ya ci amma zuciya kafa ta yadda da wannan haɗewar ba ta yadda ba idan jirgi yana nesa za ka ji baya ƙara kundanka ya ce baya ƙarya amma zuciya kafa za ta ce yana ƙara me yasa ba ka ji ya maka nisa idan kana kallon sukari wataƙila bakinka ba zai ce maka yana da zaki ba saboda baka ɗanɗana ba amma zuciyarka za ta ce yana da zaki saboda aka kullun ido da zuciya ana samun saɓani wani abin kuma zuciyarka ta hango maka abu idanka kuma ya nuna kai ba haka ba ne to in aka samu mawafakar zuciya da ido zuciya ta yadda haka ne ido kuma daidai ya gani zuciya kuma ta aminta abin da aka gani daidai ne to shi ake kira kyakkyawan gani amma in ido ya gani zuciya bata yadda ba ko zuciya ta gani ido bai gani ba ko zuciya bata gani ba ido bai gani ba to akwai matsala shi yasa yace ma kazabal fuadu akwai ko ma kazabal fuadu mara'a zuciya bata ƙaryata abinda ido ya gani ba ko kuma zuciya bata saba wa ido abinda ya gani ba abinda ya gani a zuciyarsa shi ya gani da idansa kuma shine daidai afatumarunahu yanzu ka dinga jayayya da shi alama ya ra a bisa abin da ya gani a ya je isra'i ya je mi'iraji ya ga sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ya je sidratul muntaha ya je inda yake jin ƙara alƙalamin ƙudura yana rubutu yana jin ƙara alƙalamin yana ta rubutu yana ta rubutu wane ya mutu wane ya tashi wane ya je wane ya dawo wane ya tafi wane ba zai dawo ba wane ya arziki wane ya talauce sai da ya ji ƙarar wannan alƙalamin a cikin kunnensa abubuwan da ake zartarwa a shafa wancan a tabbatar da wancan a rushe wancan a ɗauki wancan a aje wancan kullum kullum yau mai huwa fi sha'an ka gani Allah kullum a cikin gudanar da mu yake tsari ya mana tsari akan tsarin muke tafiya saboda haka wannan shine ma'anan wannan walaqad ra'a min walaqad ra'ahu nazlatan ukhra Allah subhanahu wataala ya ce haƙiƙa ya gan shi a wani karo na biyu wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibrilu a karo na biyu a ina ne inda sidratul muntaha lokacin da ya je sidratul muntaha nan ma sun haɗu da mala'ika jibrilu inda shi mala'ika jibrilu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama nan shine matukata sai dai kai kai gaba duk abin da ya taho daga sama a sidratul muntaha ake dakatar da shi a yau da shi ƙasa duk abin da ya tafi daga ƙasa a sidratul muntaha yake tsayawa a ƙarasa da shi to da aka zo nan jibril ya ce to daga nan ni na gama kai kuma sai kai gaba shi ma ya zo sidratul muntaha ita wannan sidira wato magariyar tikewa ba magariya ce irin ta duniya ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƴaƴanta ka qilal hajar kamar tulu kamar duram duram haka ƴaƴanta suke kuma ganyenta ka azanu fiyal sai ka ɗauka wato kunnuwan giwa haka ganyenta yake kuma ‘ya'yanta sai ka ɗauka diram-diram ne to kaga ba irin wannan bace ai za ka ce bishiya tana da ‘ya'ya duro-duro in wani ya rikito ya faɗo mutum ai sai kuma maimakon ka ɗauko shi sai shi a ɗauko ka to saboda haka ba irin wato bishiya ce ta duniya ba inda ha a wajen wannan bishiya akwai jannatul ma'awa aljanna ta makoma aljanna kenan tana sama akwai jannatul ma'awa akwai kuma jannatul firdausi aljanna an lissafa tana da ƙofofi guda takwas a daga ciki akwai rayyan ko wanda masu azumi za su shiga to akwai jannatul ma'awa akwai jannatul khuldi nan kuma akwai a jannatul firdausi to inda ha a wajen wannan bishiya nan jannatul ma'awa take id ya gasha sidrata ma ya gasha a yayin da abin da ya lulluɓa wannan bishiya lullube ta na wato ikon Allah ta koma wata kala gwanin ban sha'awa kamar yadda ya zo a hadisin wato abin nan a Anas bin Malik cewa wani abu ya lulluɓa wannan bishiya na ƙaye nan da nan sai ta canza kala ta ƙara ƙaye ta ƙara kyau ma zagal basaru wa ma tsaga Allah ta'ala ya ce lokacin da annabi ya tafi Isra'i to ma zagal basaru idansa bai karkace ba wa ma tsaga ko bai wuce wato gona da iri ba wato annabi a nitse yake cikin ladabi ka san abin da aka shina ga bako duk sanda ka zo sabon guri to haka za ka yi ta kallo ka zama bakware ta ɗan kanka sama kana leƙe-leƙe to da annabi ya je isra'i ga abin kallo iri-iri amma abin da ya kawo shi a nitse hankalinsa a kwance idansa bai haka ba bai haka ba bai haka ba bai haka ba iya abin da ya zo kawai nan ya sa gaba ma zaga basarwa ma daga wannan ke nuna mana ladabi da nutsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam inda ya je wajen sabon abu ko sabon gida ya shiga daga kai kaga wata fanka kai jibu kaga wani gini kai sai ta kalla kalla wani ba sai hularsa ta faɗi Allah ta'ala ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra anan an yi taukidi da abubuwa guda uku akwai wallahi akwai lamun akwai qad laqad tabbas ra'a ya ga min ayati rabbihi daga ayoyin Allah al-kubra mai girma akwai ayoyin Allah masu girma akwai ayoyin Allah mafi girma amma ba ayoyin Allah ƙanana daga kabira sai kubra daga babba sai mafi girma kamar yadda malamai suka hana mu daina cewa sallah ƙarama da sallah babba sai dai mu ce sallah babba da sallah mafi babba don waccan ita sallar da muke kiranta babbar sallah din ai ba babba aka kira ta ba ta aka yi mafi babba يوم الحج الأكبر أكبر ميكينا ما في جرما تون أنت ما في جرما ونين أبا ينسى mai girma to kaga kenan kure ne da muke cewa karamar sallah a wajen Allah babu wani abu addini karami wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama abin Allah yace abin Allah yana da girma to alama ce ta takawa a cikin zuciyarsa amma bahaushe ya riga ya saba sai ce karamar sallah da babba ko me yasa kira ta karama ana jin dan ba a cin nama ne wacce ko babba in ko yana nufin dan an ce ta yawmul hajjil akbari to in haka ne yayi kure domin yawmul hajjil akbari an ce hajji babba mafi girma to tunda aka ce mafi girma mai bin sa sai ya zama mai girma saboda haka ayoyin Allah ba karama shi yasa ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra الكبرى اسم تفضيل نينا أكبر أكبر كبرى أحسن حسنى أصغر صغرى أوسط وسطى haka suke tafiya don haka ba ba za ka ce akwai ayan Allah karama ba sai dai ka ce akwai ayan Allah mai girma da ayar Allah mafi girma akwai sallah babba akwai sallah babban babba yauwa babban sallah da haka wannan sallah da ke zuwa sunanta babban sallah waccan mai zuwa kuma babban babban sallah haka za a gyara amma zai wahala kafin a gyara din tunda an saba ko in ka ce na babban sallah ta kusa ce haba ba a yi karamar sallah ba za a yi babba yau ga gaya ba sallah akwai karama aka rama kallahu yasa ce laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra hakika ya ga mafi girma daga cikin ayoyin Allah tare da cewa kuma akwai masu girma a cikin ayoyin Allah din wasu yi ƙoƙarin fassara wannan dama'ir ɗin da cewa ko Allah ne da annabi ko Allah da jibrilu ko jibrilu da Allah ko Allah da jibrilu ko annabi da Allah amma da yadda muka fassara su hakan shine daidai cewa tattauna ce tsakanin jibrilu duk da ma'ir ɗin in banda na abdihi duk yana koma ne kan jibrilu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Afara aitimun lata, ku bani labari shin ku ga gunkin lata ba, wal uzza da gunkin uzza, wa manata salisatal ukhra ba ku ga manata ba ita ce ta uku cikin waɗannan gumaka da ake bauta musu. Ala kuma zakaru, shin ku kuna da namiji, walahul unsa, shi kuma yana da mace, tilka. wancan idan yayin nan ƙismatun diza wato rabo ne na zalunci amlahul banatu wa lakumul banun in hiya illa asma'un waɗannan gumaka ba su zo ba face sunaye ne shi kuma suna ba dole ya dace da wanda aka sawa ba yanzu dan ka sawa baki fari sai ya zama fari dan kan sawa gajere dogo sai ya zama dogo dan ka cewa kunu giya sai sai ta zama kunu giya ce ka sa mata suna kunu shikenan ta koma kunu kenan dan an sa maka Allah ai ba Allah bane kai kisa Allah ce in hiya illa asma'un dan ka kira wani abu abun bauta sai zama abun bauta dan ka kira abun bauta ko ba abun bauta ba sai zama ba abun bauta ba saboda ka canzawa abu suna baya canza masa hukunci idan mutum mai gaskiya ne ka kira shi mai ƙarya wannan ba zai mai da shi mai ƙarya ba idan mai ƙarya ne ka kira shi mai gaskiya ba zai koma mai gaskiya ba har abada sunna ko an kira ta da sunan bid'a tana nan a sunnata ita ko bid'a ko an canza mata suna bid'a ce shirka ko an canza mata suna shirka ce ƙarya ko an canza mata suna ƙarya ce kafirci ko an canza mata suna dai kafirci ne so da haka abubuwa dan an canza musu sunaye ko ba za su canza hukuncinsu ba saboda haka dan an kira wani abu da sunan Allah ko an mai da shi abun bauta ba kuma sai ya zama abun bautar ba illa asma'un face sunaye ne sammaitumuha da kuke sanya ta antum wa aba'ukum da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultanin Allah bai saukar da wata hujja game da haka ba domin wanda yake da hujja ai yake da sulda sulda shine hujja mulki da ƙarfi shine hujja in kana da hujja sai ga kana tafiya cikin nutsuwa amma baka da hujja sai ka zama firgitacce to Allah ya ce babu hujja akan haka in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zato shine ƙarya da shirme wa ma ta hawal anfusu da abin da rayuka take sha'awa kawai wala qad ja'ahum min rabbihimul huda kuma tabbas shiriya ta zo musu daga wajen Allah ta'ala mahalicin su am lil insani ma tamanna ko ko dan adam duk abin da yake guri sai ya same shi dan kai gurin wani abu ya zama wani abu sai ya koma haka abaka isa duk abin da kake guri Allah ya cika maka ba ba zai cika maka shirme ba hatta abin da kake guri na daidai ba dole ka same shi ba falillahi al-akhiratu wal ula da ka lahira ta ta Allah ce shi kadai haka duniyar ma ta Allah ce shi kadai yana bada duka biyun ga wanda ya so yana hana duka biyun ga wanda ya so yana bada ɗaya daga cikin biyun ga wanda ya so yana kuma hana wato ɗaya daga cikin biyun ga wanda ya ga dama ko Allah ya baka duniya da lahira ka samu aljanna ka samu daɗi a duniya daɗi a lahira ko ka samu wahala a duniya wahala a lahira ko ka samu daɗi a duniya wahala a lahira ko wahala a duniya daɗi a lahira to da haka duk na Allah ne duka biyun wa kam min malakin Allah ce da yawa akwai mala'ika da yawa mala'ika fi samawati a cikin sammai wato jam'in dukkan mala'iku kenan la tuguni shafa'atuhum shay'an kamun kafarsu da alfarmarsu da cetonsu ba za ta amfanar da komai ga kowa ba illa min ba'da an ya azanallahu sai idan Allah ya ba da izini kuma liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya raba kuma ya yarda wannan shine sharaɗin ceto guda uku iznuhu ta'ala ridahu an shafi ridahu an mashfu ba wanda za a ce ta ranar alkiyama sai wanda aka samu sharaɗi ukun nan Allah yadda da wanda zai yi ceton ya ba da dama ga wanda za a ceton kuma yadda a yi ceton shi za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai zawa zai wajen Allah ya nemi a yi ceton sannan sai Allah ya bashi ceton kun ga ba ya zan yi ba sai da ya je ta kirari yayi ta yabo yace wasu kalmomin ma da zan gaya wa Allah na yabo a lokacin za a cusa musu sai je sujjada sai Allah ce irfa ra'asaka washfa tushaffa wasal tu'ta sannan sai a bashi ceto Allah ce na baka ceto ne mu ceto a baka ceto Allah ya sa mu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani to wannan ceto an kasa shi biyar akwai ash-shafa'atul kubra a wannan mawqif din da za a ce an yadda ai hisabi a ɗauki mutum dubu saba'in sau dubu saba'in a wuce da su aljanna kusan biliyan hudu da miliyan tara a ce su wuce aljanna wannan ba lissafi ba hisabi wanda duk sunan sai fito a nan to shi ya wuce ba matsala ragowar sai an bincika Allah ya sa muna ciki kujera abin nan biliyan tara da miliyan a ce ba ma ciki Allah ya kiyaye biliyan hudu da miliyan tara ai ya kamata Allah da ya sa muna ciki to wannan shine a shafa'atul kubra sai kuma ceton da za a yadda ma a kafa sikelin a zo a ware yan wuta a ware yan aljanna sai ceton shiga aljanna ita kanta manzo al'ai ba za a bude aljanna ba sai annabi ya zo ice ati babal jannati fa astaftihu ni zan je kwankwasa kwankwan kwankwan mala'ikan da ke cike ce waye sai annabi ya ce ni ne muhammadu sai ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qabla kai aka ce in bude wa da wani ya zo ba kai ba ba za a bude ba so da sai annabi a bude sai a ta shiga to an shigan ma akwai waɗanda suna ƙasa za a mai da su sama wannan ceto ne shi kuma na promotion din yan aljanna su ƙara sama sannan akwai kuma ceton waɗanda suka shiga wuta a je a ce a fito da su a ba da list ɗinsu da sunayensu da adadinsu a fito da su saboda dama musulmi ne suka yi taɓargaza sun je kuma sun ci bugu to sai a fito da su sannan akwai waɗanda su kuma ba za a fito da su ba sai dai a sauƙaƙa musu a rage musu raɗaɗin ɗaurin maimakon can ƙasa a da da su sama duk wannan yana cikin ceto Allah ya sa muna cikin ceton shiga aljanna to shine Allah ta'ala ya ce to da yawa mala'ika a cikin sammai da ƙasa cetonsa ba zai amfanin kowa ba sai bayan Allah ya bada izini kenan mai kamun kafa cewa mala'ika wane cece ni ko malam wane cece ni ko wane ta cece ni to wannan duka ba wanda zai cece ka sai wanda Allah iya yadda a cece shi so da ka nemi ceto a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a ceton duka Allah yace nasa ne shi yake ba da izini a saka ka ko ya ba da izini a cire ka so da ka Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani malam zujaj yace lamma qassallahu ta'ala hazihi alaqasis da Allah ya ba da waɗannan labarai قال سيتي أفرأيتم اللات والعزة أي أخبرونا عن هذه الآلهة كبام لابار وأن قماكا التي تعبدونها وأن كوكي بوتا متى هل لها من القدرة شن وأن قماكا سنة دون إيكو والعظمة سنة دون جرما التي وصف بها رب العزة شيء سنة دائر مطعين دا أكا سبحانه الله دشي فأما اللات إتلات إنن وأن داما سنطاقوشي دي دا إله suka tsago lata don tsiya faƙara aljamhuru bi takhfifit ta'i allat wa huwa ismu sanamin kana li saqifa wani gunki ne yana ta'if ana aka kafa shi shine annabi ya tura sahabbai suka je suka kakkarya suka bambantara suka kone shi dawa aikin banza ne aka kakkarya shi ba abin da yayi ittakhazuhu min dunillah sun mai da shi abin bauta ba Allah ba wa kanu yashtaquna li asnamihim min asma'illahi ta'ala suka tsago wa gumakansu suna daga sunayen Allah faƙalu min ilahi allat wa min al'aziz al'uzza malam abu suleiman al-khattabi ya ce kanal mushrikuna ya ta'aɓauna Allah suman li ba'd asnamihim sukan ɗauki sunan Allah su tsago wa gumakansu suna fasarafahu Allah ila lati Allah ya juya shi zuwa ga lata siyanata li hadhal ismi wa zabban anhu dan a kare sunan Allah ai kun ga ba wanda ya taba sa ba gunkin da aka sa masa sunan Allah kai tsaye ba wani mai suna Allah ko kun taba ji ai ba zai dauku ba ba ko mutum aka sa masa Allah ya gama yawo dan take zai bindiga kuma za ka yi ganganci to ba a ganganci wannan sunan na Allah ne shi kadai shi yasa yanzu duk aka bi tafsirai aka goge duk inda aka fassara in the name of God an cire God din an sa in the name of Allah an ce a daina kiran Allah God Allah shine sunansa bisa wani da na yi tambaya wata kujera ce an sa God wai zai zauna an ce zauna mana a ba akan sunan Allah ka zauna ba akan God ka zauna God ko ba sunan Allah bane sunan Allah Allahu duk tafsiran da aka sake review din su yanzu an ciccire God an sa Allah ko ina Allah Allah yadda yake a kira shi da sunansa ko da Hausa zaka yi ko da turancin ka zo sunansa ka ce Allah ba yi da suna da turanci sunansa Allah kawai shikenan so da haka duk an gaggyara yanzu tafsirai na turanci waɗanda aka sake buga su an ciccire god god din na an sa Allah wanda yace in kai in kai karamar ji yana nufin gunki in kai babbar ji yana nufin Allah wa ga ma ha Allah ya zo ana raba sunansa da na mutum da na gunki to a bawa gunkin wancan a sawa Allah sunansa na Allah a ban masa to shine abinda wato lajana lajanatu da'ima ta fatawa zaman da aka yi aka yi gyare-gyare a cikin dictionary da sunan littattafai waɗanda suke na zamani in ka shiga intanet kai bincike za ka da an cire waɗannan an mai da shi Allah yadda yake da so ba su ma mushriku na haka suka yi kokarin tsagowa libada asnafin fa sarfahu Allahu ila la siyanatan li hadha al-ism wa zabban arhu malam abu ibn abbas da malam abu razin da malam abdurrahman sulami da malam dhahak da malam sumayfa da malam mujahid da malam ya'mur da malam amash haddawar shi ma daga Yaqub sun karanta a far'aitumul latta latta sai suka yi wa taɗin shadda bi tashdidit ta'i kamar da suna tafsir daga Abdullahi Abbas da Mujahid anna rajulan kana yaluttu sawiqa wani mutum ne yake kwada gari ga alhazai falan ma mata akafu ala qabrihi fa abaduhu da ya mutu sai suka zo suna bautawa kabarinsa malam zajjaji yace za mu anna rajulan kana yaluttu sawiqa wa yabi'uhu inda zalika sanam wani ne yake kwada gari yake sai da shi a wajen wannan gunki fasumiyar sanamu allat shi ne aka kira shi da wannan laifin
akwai sanarwa guda daya shi ne gobe ana ta'ala kai ma akwai wa'azi da aka sami cikin gari wanda za a nan majeran farko masallacin majeran farko nan kusa da abu da yau sau da aka gobe Allah kai mu da yamma karfe hudu da rabi za mu jirso za mu jirso wannan gurin sannan mabuɗin za mu gana a kai shi ne illar harshe wato illar harshe ma'ana illar da harshe yakan janyo wa mutum wajen sake baki wajen yada gishiri da wajen kaza da kaza da kaza wannan suna abubuwan da kuma sun ma dace da halin da ake ciki da zamanin da ake ciki da sau da aka ya kamata mutane su turu da wannan gurin dan ka ji menene illar harshen watakila kana fama da shi baka sani saboda kuma fara Allah ta alaƙa cikin sannan muna da hankalin mutane lokacin komawa gida kan mutane su tasu zuci a kan hanya su sha wani sarwa kawai kowa ya kama kansu kai tsaye ya kama su kan yin gida kawai kuma idan jami'an tsaro suka tsaye da kai ka tsaya ko kiriskar ka karka tsallaka in suka ce tsaya ka tsaya in suka ce ka tafi ka tafi wannan shine mafi fahimtar mu ga zaman lafiya da kuma samun kuɗa daga dukkan abin da mutum ke ganin zai fada kansa Allah ya sauka
yan uwa masu bukatu da masu sadakoki wanda suka ka a ba marayu wasu bayan Allah sun aiko da alkur'anai guda 22 a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu na alheri to Allah ya karbi wannan wato sadaka taku kuma za a isar da su ga waɗanda za su karanta don ku samu lada Allah ya bada lada wata baro Allah ta aiko da alkur'ani guda ɗaya a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta wasu ‘yan uwa sun aiko kuɗi naira ɗari biyu a yi musu addu'a kuɗi naira ɗari biyu daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa kuɗi naira ɗari biyar daga wani ko wata baiwa Allah a yi mata addu'a ita ma tana da bukata ta haihuwa Allah ya bata ƴaƴa masu albarka to har yanzu dai kofa tana buɗe lokaci yayi tunda an haura goman farko da za mu fara neman gudunmawa da taimako domin taimakawa marayu da kuma waɗanda suke marasa galihu a wannan wata a wancan wata an yi yunkuri ko waccan shekara an tara shinkafa an tara masara an tara gero kuma an samu mutane daga ɓangarori daban-daban da ƙungiyoyi daban-daban sun yi ta kawo gudunmawa iri-iri so wannan ma insha Allahu za mu buɗe wannan asusu domin wannan taimako kuma daga gobe insha Allahu ta'ala za a fara neman wannan taimako da za a yi insha Allahu ta'ala sannan kuma sauran ƙungiyoyi da sauran jama'u da 'yan kasuwa iri-iri yadda aka yi dandazo waccan lokaci aka tara abubuwa to wannan shekarar ma muna so wasu kawo atamfofi wasu kawo hatsi wasu kawo kowa ya je ya kawo abin da zai iya kawowa in ma yadinka ne na sallah aka yi maka yaji goma za ka rage biyar ka kawo don a ba wani ɗan uwanka musulmi shi da bai da biyar ɗin ka ba shi rabi kai ka ɗinka rabi to ana bukata saboda haka a yi dandazo a fara tara waɗannan kayayyaki waɗanda za mu sa rana ta musamman da za a raba su ga waɗanda suke ko sun cancanci bukata da haka muna fatar ba rubuta shi a ciki ba sai yanzu aka rubuto matar gwamna ta aiko da shinkafa buhu ashirin da biyar suga buhu ashirin da biyar gero buhu ashirin da biyar to Allah ya saka mata da alheri a mata gwamna kin kyauta Allah ya miki albarka Allah sa sauran mata ma su koyi da ke su ci gaba da aiko gudunmawa a nan abin nan saboda haka mata gwamna ta bude da buhu 75 saboda haka in akwai wanda zai wuce mata gwamna ya kawo buhu 200 ko uku ko ya kasa da haka daga gobe an fara saura gwamna shi kuma mu ji buhu dubu nawa zai bayar shi kuma eh inda dai kaga mata gwamna ta aiko da buhu 75 ai kaga gwamna sai ya ninka sau biyar ko saboda haka in gwamna ya ji ya ji matarsa ta yi yunkuri ta aiko wa marayu buhun shinkafa 25 buhun suga 25 buhun gero 25 saura kai gwamna ko me zaka ba marayu sai kuma yan majalisa ko sai kwamishinoni sai kai ma fa haka zara ido ka ce gwamna ne kawai zai bayar kai me zaka bayar kai ta irin sahabin nan mana da aka ce ana neman gudunmawa za a taimaki addini ya je da ko aka bashi kwano biyu na dabino ya kawo rabin ya kawo kwano ɗaya gaban annabi ya aje munafukai suka yi tsaki Allah me za a yi da Allah da kwano ɗaya akan wannan Allah ya ko jibrili da aya Allah ya karɓi kwano ɗayan to wani iya ƙarfinsa kenan saboda haka kai ma kai zuciya kaka dinga jira wani ya baka ce da Allah ya kaɗan shi gwamna zai bada kaza shi da zai ƙara to kai nawa ka bayar sai da kai ma kai kokari ko mudu ɗaya ne ka kaka ce kai kuma ga naka ai abin da ake so ko yunwar wuni ɗaya karaba mutum da ita za ka yi tawassali da wannan Allah ya kalle ka yayi maka wani bala'i sai da kowa ya zabura daga gobe insha Allahu za a fara tattara waɗannan abubuwa kuma za a fara neman taimako da aka saba yi sau uku a cikin watan Ramadana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah subhanahu wataala muna roƙonsa ya yi mana masifu da bala'o'i da tashin hankali da rigingimu ya zo da mu lafiya in laifinmu ne ke jawo waɗannan abubuwa dan laifin namu ya kai laifi taɓargazar da ake ta kai taɓargaza musifar da ake ciki ta kai musifa duk inda ake musifa to an kai musifa yan saboda bala'i da lalacewa akwai wasu gurare a cikin garin nan da bayan isha za ka ga samari sun suɓale wandonsu sun shafa ambi suna jira zuwa ɗauke su a ji a da su kuma a zo a kwashe su kafin lokacin da zai ƙare duk an kwashe su gaba ɗaya an tafi luwaɗi da su a ciki kuma duk 'ya'yan musulmi ne abin takaici abin bakin ciki abin kuka sannan na biyu ɓata ƙananan yara da wuya a wata ba a samu rahoto hamsin sittin saba'in an kama babban mutum ɗan shekara saba'in hamsin arba'in da yarinya ya shekara hudu uku biyar shida wanda wannan harka ce ta tsafi ita kuma abu na uku sace ƙananan yara da sace mutane ma gaba ɗaya a ce wani ya fita bai daban aiki yaro ba a gan shi ba sannan na hudu shaye-shaye shan kwaya shan wiwi shan banalin da sauran kayayyakin maye sannan na biyar yin ciki yi wa yara ciki da zubar da 'ya'yan shegu a kan hanya to wannan kadai biyar ne fa daga cikin abubuwa ɗari biyu da ake yi na saban Allah biyar kadai waɗannan biyar ɗin sun isa Allah ta'ala ya mu cikin bala'i sadaka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza wa mutane abin da suke ciki ba sai sun canza sai sun gyara sadaka muna kira da aji tsoron Allah in ba a gyara ba ba za a samu kwanciyar hankali da nutsuwa ba Allah ka yaye mana waɗannan masifu ka yaye mana wannan tashin hankali ka yaye mana wannan basifa Allah ka yaye mana wannan abubuwa اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين